نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أخرجه البخاري وقد سبق في أسبوع الماضي أن قد فصلنا البيان حول النقطة الأولى في الحديث وبسطنا فيها وسوف ننتقل اليوم إن شاء الله تعالى إلى النقطة, إلى النقطة الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته نعم الرجل راع في أهله الرجل راع في أهل بيتي أنت راع في بيتك على زوجتك على أولادك من بنين وبنات وعلى من تحت يده من الولاية من أخوات وإخوان صغار وعلى خادم بيتك وعلى خادم بيتك ونحوهم كلكم كلهم داخلون تحت رعيته وهو مسؤول عنهم كلهم يسأل أمام الله يوم القيامة هل أهملهم أو أدبهم هل أعد لهم ما يحتاجون إليه من مسكن وطعام وشراب ولباس ودواء هل يتفقد أمورهم ويتتبع أحوالهم ويتحرى المصالح ويقيم العدل بينهم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فأنت أولا أيها الأب مأمور بأن تؤدب أبناءك بأن تؤدب أبناءك الأدب الحسن بأن تربيهم على معرفة ربهم ونبيهم ودينهم على العقيدة السافية مأمور أنت بأن تحثهم على الأوامر الشرعية للقيام بها ويقول الله عن إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ويقول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع أيها الأب الفاضل أنت مأمور بأن تحث أبنائك على آداب الإسلام من رد السلام وآداب المجلس والطعام ودخول الخلاء واحترام الكبار ورحمة الصغار والتخلق بالأخلاق الكريمة والبعد عن عن البضاءة والسباب والشتام وتخلقهم بالأخلاق الفاضلة وينهاهم عن الأخلاق السيئة ويبحث عن جلسائهم ومن يصاحبهم ومن يخالطهم فكم من شاب صالح خالط فئات منحرفة فكان ذلك سببا في فساد أخلاقه ودينه وسلوكه راقبوا أولادكم ولا تتركوهم تحت رعاية تحت رعاية قنوات الفضائية والجوالات وكتب الرواية التي تتغير أفكارهم وتفسد أخلاقهم راقبوهم هل خالطهم أصحاب سوء ودعاة ودعاة فساد وأصحاب المخدرات أيها المسلم أنت راع على زوجتك هي هي أمانة عليك استحللت فرجها بكلمة الله اتق الله فيها وأد حقها حق العداء لا تسبها ولا تشتمها ولا تؤذها ولا تقبحها لأنها ليست أمتك إنها صاحبتك وقرة عينك وشريكة حياتك أدبها أيها الأخ الكريم وتحملها على الخير وتعاشرها بالمعروف وتكون معها على أحسن خلق وأحسن حال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف عباد الله المرأة المسلمة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها المرأة بلا شك مسؤولة وقد أخبر بأن مسؤوليتها في زوجها فأما فإما فإما أن تكون مصلحة وإما أن تكون مفسدة فالمصلحة هي التي تولى أولادها رعاية ومراقبة ونصيحة وتربية صالحة وإن غفل عنهم الأب لم تغفل عنهم وتحبب إليهم العبادات كلها فتعلمهم كيفية الكلام فتعلمهم كيفية الكلام الطيب فمتى سمعت منهم سبا أو هجاء أو قذفا أو لعنا عاتبتهم على ذلك وتجنبهم عن كل أخلاق رذيلة من الغيبة والنميمة والرياء والسمعة وكذلك تحفظ بيت زوجها فلا تخرج منه إلا بإذن زوجها فإذا أذنت خرجت محتجبة متسترة غير متبرجة بزينة وكذلك تحفظ زوجها في نفسها وكذلك تحفظ زوجها في نفسها وماله وأولاده وتكون عونا لزوجها على بر أبويه عونا على زوجها على صلة رحمه وعلى كل خلق خريم ولا تحاول أن تفرق بينه وبين أبويه وبنيه وإخوانه وأخواته وأرحامه اعلمي أيتها, أيتها الأخت الكريمة أنك أنت مسؤولة أمام الله يوم القيامة عباد الله وهكذا الخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته والخادم أي العبد ويدخل فيه الأجير عموما يكون العبد أو الخادم مسؤولا عن رعاية مال سيده حافظا له مؤتمنا عليه ينميه بما استطاع ويحفظه من الضياع ولا يخن سيده في ماله أو أولاده أو أهله ولينصح لسيده في كل ما له صلة به أيها الخادم أو العجير اعلم أنك مسؤول أمام الله يوم القيامة أيها المسلمون كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته القاضي راع في محكمته ومكان قضائه وهو مسؤول عن رعيته يوم القيامة والمدير راع في مكانة عداري في مكان عدارته وهو مسؤول عن رعيته والمعلم راع في مدرسته وفصله وطلابه وهو مسؤول عن رعيته والوزير راع في وزارته وهو مسؤول عن رعيته فأرباب, التج... فأرباب التجارة مسؤولون عن عن اقتص- عن اقتصاد الأمة ورفع الأسعار على على الأمة بما لا يقضي ذلك أيها الداعي إلى الله أنت راء في دعوتك ومسؤول أمام الله يوم القيامة عباد الله إن المسؤولية عظيمة كل منا مسؤول وكل فرد مسؤول عن قدر وكل فرد منا مسؤول عن قدر مكانته ومقامه اللهم اجعلنا من الذين يؤدوا الأمانات إلى أهلها إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وانا مسوء البركة حديثي يا تبت دق صحابي عبد الله بن عمر بن خطاب الله كرم سيرده yace na ji annabin Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yana cewa dukkaninku masu kiyo ne kuma kowa za a tambaye shi game da kiwon da aka bashi shugaba mai kiyo ne za a tambaye shi game da kiwon da aka bashi namiji mai kiyo ne game da iyalansa da wanda suke ƙarƙashinsa kuma abin tambaya ne game da kiwon da aka bashi mace a bar tambaya ce game da iyalan gidanta kuma mai kiwo ce game da iyalan gidanta kuma za a tambaye ta game da kiwon da aka bata mai hidima yaron gida ko ɗan aiki ko ɗan ƙwadago shi ma mai kiwo ne game da dukiyar ubangidansa kuma allah maɗaukakin sarki zai tambaye shi game da kiwon da ya bashi annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yace dukkaninku masu kiwo ne kuma dukkaninku za a tambaye ku game da abin da aka ba ku kiwo akai imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin a cikin ingantaccen littafin sa yan uwana masu albarka kamar yadda muka sani satin da ya gabata mun karanta wannan hadisi mun fara tattaunawa akan sa lokaci yayi muka dakata mun tattauna ne akan gaba guda ɗaya kawai ita ce gaba farko al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi shugaba mai kiyo ne kuma za a tambaye shi game da abin da aka bashi kiyo a wannan juma'a mai albarka cikin yardar Allah madaukakin sarki da kaddara wasa da ya sarewarsa za mu tattauna ne akan sauran gabobin da suka yi saura a cikin wannan hadisi mai albarka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ci gaba da lissafawa ya ce mutum mai kiyo ne game da iyalan gidansa ko game da iyalansa ko game da wanda suke ƙarƙashinsa kuma Allah maɗaukakin sarki zai tambaye shi game da abin da aka ba shi kiyo na'am yan uwa haka al'amarin yake kowanne ɗaya daga cikinmu mai kiyo ne game da iyalansa game da matarsa game da yan uwansa game da ƙannansa game da dukkanin wanda suke ƙarƙashin rumfarsa a gida dukkanin wanda suke ƙarƙashin kulawarsa dukkaninsu za a tambaye shi game da kiwonsu ranar tashin alkiyama a gaban Allah maɗaukakin sarki shin ya sauke wannan nauyin da aka bashi ko kuma ya sarayar da su ya wulakanta su bai abin da ya kamata ba Allah maɗaukakin sarki zai tambaye shi game da wannan shin ya ba ya musu ladabi ladabi kyakkyawa ya ba su abin da suke bukata ya ciyar da su ya tufatar da su ya samar musu gurin zama ya tanadan musu magani lokacin da ba su da lafiya ya yi musu duk abin da ya kamata ko kuma bai musu ba ya tsaye da adalci a tsakaninsu ko ya nuna bambanci tsakanin wannan da wannan wannan duk abu ne da kowanne ɗaya daga cikin yan uwa Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa kuma ya wajabta masa kuma kowanne ɗaya daga cikinmu za a tambaye shi game da hakan ranar da Allah maɗaukakin sarki ya tashi alƙiyamarsa shi sa Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin littafinsa mai girma ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ku anfusakum ku kare kawunanku wa ahlikum kuma ku kare iyalanku naran da irin wata wuta wata irin gagarumar wuta wata irin katafare wuta ta musamman shi sa Allah maɗaukakin sarki ya kawo ta bin na kira litta'azimi ya kawo ta ne da na kira dan girmama wutan dan ka kawo kai sawwara ta a cikin zuciyarka wata wuta ce ta musamman da baka taɓa ganin irin ta ba wata wuta ce ta musamman da baka taɓa jin labarin irin ta ba wa ahlikum nara Allah maɗaukakin sarki ce ku kare kanku da kawunanku daga wuta Allah maɗaukakin sarki ce alaiha mala'ikatun wa quduha nas wal hijara irin wutar da makamashinta abinda ake rura ta abinda ake iza mata ta ƙara ci ta ƙara balbala su ne duwatsu da mutane ba irin wutar duniya ba ce da akan samo ice ko yayi ko kirare a zuba mata ta ƙara tashi a'a wutar lahira ta Allah maɗaukakin sarki mutane ake iza mata da duwatsu ta ƙara ruwa Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu Allah maɗaukakin sarki ya ce alaiha mala'ikatun ghilazun wanda suke tsaye a kanta masu gadinta masu tsaranta mala'ikatun wasu mala'iku ne ghilazun masu kaushi shidadun masu kuma tsanani la ya asuna Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah madaukakin sarki game duk abin da ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'maruna duk abin da Allah madaukakin sarki ya ce su yi shi suke yi kawai aikin su wazifar su shine su tsaya su ga duk wani wanda ya saba Allah madaukakin sarki ya konu ya soyu a cikin wuta hakikanin soyuwa an gasa shi hakikanin gasuwa a cikin wuta Allah madaukakin sarki ya ce kun ga irin wannan wutar ya kai mutum ya kai magidanci ka yi kokari ka kautar da kanka da iyalinka daga gare ta dole ne haƙƙi ne a kanka duk abin da zai kai iyalinka wuta duk abin da zai sa iyalinka su kai ga fushin Allah maɗaukakin sarki wajibi ne a kanka nauyi ne a kanka kiyo ne a kanka Allah maɗaukakin sarki ya baka dole ne sai ka tsaya iyayenka ka ga ba su aikata wannan abubuwan ba ‘yan uwana masu albarka mu sani cewa a matsayinka na magidanci kai ne mutum na farko da Allah maɗaukakin sarki ya umarce ka ya ɗora maka nauyin yi wa iyalanka ladabi ta hanyar kyakkyawan ladabin da ya dace da shari'a ka ladabtar da su ka tarbiyyantar da su akan sanin Allah maɗaukakin sarki akan sanin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sanin addinin su akan aƙida ingantacciya tatacciya wacce ta kubuta daga dukkanin wani shirbici na bidiyo'i da shirka da duk abin da yake kama da haka wannan wajibi ne a kanka dole ne 'ya'yanka ka koya musu aƙida dole ne ɗanka ya san Allah maɗaukakin sarki ya san waye Allah maɗaukakin sarki me ya haƙƙin Allah a kansa wannan haƙƙinka ne ka koya masa ko ka kai shi inda za a koya masa dole ne wajibi ne a kanka ka tarbiyyantar da ɗanka ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye shi a gare shi wanne irin gata ya masa wanne irin alaka suke da shi me haƙinsa a kansa dole ne ɗanka ya san wannan ta dalilinka ko dai ka koya masa ko kuma ka ɗauke shi ka kai shi inda za a koya masa wannan dole ne wajibi ne a kanka wajibi ne ka koyar da ɗanka menene addininsa na musulunci menene addininsa na musulunci wannan wajibi ne akan kowane ɗaya daga cikinmu wajibi ne kowane ɗaya daga cikin yan uwana masu albarka ya koyar da ɗansa ya koyar da wanda suke ƙarƙashinsa na ‘ya'ya da mata abin da ya shafa ƙida ingantacciya duk abin da ya shafi shirka haɗa Allah da wani yin wani abin da zai fusatar da Allah maɗaukakin sarki a cikin tauhidi dole ne a koya iyalai barin wannan abin da kauce masa dole ne a koya mutane menene bid'o'in da suke kishiyoyi ne ga shari'ar da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zo da ita dole ne a koya mutum wannan dan ya guje shi wannan wajibi ne haƙƙi ne akan mahaifi ya koyar da ‘ya'yansa wannan ‘yan uwana masu albarka dole ne a matsayinka na mahaifi ka koyar da ‘ya'yanka duk abin da yake ya shafi shari'ar musulunci su kiyaye sallah a kan lokacinta su kiyaye duk abin da ya shafi azumi su kiyaye abin da ya shafi duk abin da yake da alaka da ibada dole ne akan ka ka koyar da su ko kuma kai su inda za a koyar da su shi sa Allah madaukakin sarki yake ban ɗaya daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki shine annabi Isma'il alaihi salam Allah madaukakin sarki ya ce wa kana ya amuru ahlahu bis salati والزكاة وكان عند ربه مرضيا حقيقة النبي إسماعيل يا كسنتي ينا أمرتر إيالنسا سيتي إيالنسا سنشا في إيالنسا دماتنسا wa kullu man tahta ri'ayatihi da ku dukkanin wanda yake karkashin kulawarsa duk sun shiga ciki gaba daya Allah madaukakin sarki ce ya kasance na umarta iyalinsa bis salati na farko sai ce da sallah baya sakaci wajen dora iyalinsa wajen umartar su wajen dagewa akan su tashi su je su yi sallah sai ce waz zakati yana kuma umartar su da lalle su yi zakka idan sun isa yin zakka kuma suna da dukiyar da za su yi zakka sai ce wa kana inda rabbihi mardiya wannan aikin da yake sai saban masa yarda ya saman masa karbuwa a wajen Allah maɗaukakin sarki ya kasance abin yarda ne shi annabi Ismail a wajen Allah maɗaukakin sarki sakamakon wannan ayyuka da yake aikatawa dan uwana masu albarka haka nan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi ingantacce ku umarci ƴaƴanku da yin sallah lokacin da suke shekara bakwai da zarar yaro ya fara tasawa bakinsa ya fara buɗewa ya iya kiran suna to a lokacin ya kamata a fara koyar da shi abubuwan addini a fara sanar da shi abubuwan shari'a ya fara a buɗar ido da abubuwan da suke sanin Allah da manzansa tsira da aminci su tabbata a gare shi a fara koya masa yadda ake sallah a fara koya masa yadda ake tsarki a fara koya masa yadda ake alola a koya masa kalmar shahada a koya masa salatin annabi da sauran abubuwan da suke da alaka da addini annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ku umarci ƴaƴanku da yin sallah lokacin da suke shekara bakwai yace kuma ku dake su akanta ku hore su akanta lokacin da suka kai shekara goma suka ki idan yaro kai shekara goma yan uwana ku sani cewa yaro dan shekara goma bai kai shekarun balaga ba amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a buge shi akan sallah in ya kai shekara goma ya ki don a nuna masa mahimmancin addini ba an haife shi bane don ya zo ya ci abinci ya kwanta ya bacci ba an halitte shi bane don ya wasa da yawansa ya ra'a akwai manufar da yasa Allah madaukakin sarki ya halitte shi ne abin da ake saka dora masa akai wama wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu abinda yaro ya kamata ya bude ido da shi kenan ya fara sanin akwai wata manufa akwai wani dalili na musamman da yasa ya zo duniya ba ya zo duniya bane dan ya ganka kai a matsayin mahaifinsa da mahaifansa da mahaifiyarsa kuna son sa kuna riri tashi in ya bukaci abu ku bashi a bashi abinci a kai shi a kai a a ya fara gane cewa akwai wanda yake sama da ku wajen haƙƙi shine Allah madaukakin sarki to shi sa sai a ce tashi ka je ka gaida Allah madaukakin sarki tashi ka je ka ibada idan ya kai shekara goma ya ki to sai a hore shi sai a ɗau mataki na horo a kansa in ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kuma farriqu bainahum fil mabaji ku kuma raba tsakanin makwancin maza da mata idan suka kai shekara goma idan da suna kwana tsakanin maza da mata dan shekara bakwai da dan shekara takwas da dan shekara kaza da ana cakuɗa su ana gauraya su a waje guda da zarar yara sun kai shekara goma to sai a raba su sai a ware ɗakin maza da ɗakin mata da ɗakin mata daban-daban ko shimfiɗan maza da shimfiɗan mata daban-daban wannan tarbiyya ce ta addinin musulunci barin irin wannan yana jefa mu a cikin tasku yana jefa mu a cikin mummunan hali yana jefa mu a cikin irin abin da mutum ba zai taɓa sawara shi a cikin zuciyarsa ba a rinka cakuɗa tsakanin maza da mata suna kwana a waje guda wani gurin saboda wayewa a yadda suke gani wayewa ce ko kuma boko ne ko menene sai ka ga yara sun kai shekarun balaga amma gadansa ɗaya tare suke kwana me kake tsammani ka zo ka sa musu dish kuma a cikin ɗaki suna kallo komai za su iya buɗewa su kalla ka siyo musu kamfata kamfatan wayoyi ka ba su a hannu suna kalla komai za su iya gani wannan wayoyin gaba ɗaya ni da ku kowa san abin da yake cikin su ana hankaɗo maka ana turo maka abubuwa na baɗala na fasikanci abin da baka so ba kai ka nema ba ba kai ka shiga ka danna ba kai turo maka so ake ka karɓa ka karɓa idan kai kana da imani kana da hankali zaka iya tacewa ka ki karɓa ya kashe gani yaro ɗan shekara goma sha takwas ɗan shekara goma sha shida ka ya ci abinci ya ƙoshi lafiyayyen yaro ka kunna masa TV ya kalli waya ga kanwarsa ko yasa a tattare shi suna bacci abin da yake gani a wayan nan dan me kake gani ba zai dabaka shi a fili ba abin da ke faruwa kenan sai abu ya faru kuma sai a zo a rinka cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wato mu muka jawo kanmu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu mafita wa farriqu bainahum fil madaji ku raba tsakanin makwancin su wannan dole ne a wajen mahaifi ya tashi ya tsaya wajen yin wannan ya kai ya kai mahaifi mai albarka ka sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya umarce ka da lallai ka ɗora ‘ya'yanka ka kwaɗaitar da su a kan ladiddiba na musulunci ya ake mayar da sallama ya ake zama a gurin zama ya ake cin abinci ya ake shiga ban ɗaki ya ake girmama manya ya ake tausayin ƙanana duk sai an koya yaro wannan yaro san ya ake ma'amala da manya wannan ya girme shi wannan sa'a sani wannan ƙasa da yake ƙasan sa yake wannan a koya masa yadda zai tausaya masa yadda zai labbafa masa yadda zai ciro shi daga wani hali idan ya shiga tun da ya fi shi girma wancan kuma a koya masa sama da yake mutunta shi ya girmama shi ya ba shi girman da ya dace da shi akwai yaro yadda ake yin sallama da yadda ake mai da sallama yadda ake cin abinci sa hannunka na dama ka ci abinci in yaro ya sa hannun hagu a hana shi idan ana cin abinci hannun yaro yana yawo a cikin kwano a hana shi duk abin da ba daidai ba wajibi ne uba ya sa ido a kai ba wai yan uwa masu albarka mu sani cewa ba haihuwar 'ya'yan kaɗai shine ba wallahi yan uwa kula da yaran da yi musu tarbiyya shine babban abin da ya fi mana wahala a cikin rayuwa ba haihuwar ba ce za a haihu ana munna ana farin ciki Allah ya raya Allah ya raya shin za ka iya sauke nauyin amanar da Allah ya baka a kansa yan uwana masu albarka mu sani cewa da yawa daga cikin iyaye sun saki da yawa daga cikin nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu da yawa daga cikin iyaye sun bar nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana nauyin mu ci da yaran mu tufatar da su mu saman musu guraren zama idan ba su da lafiya mu kai su asibiti nawa nawa ne daga cikin iyayen yanzu bai san cin yaran su ba bai san bai san cin iyayen su ba bai san tufafin su ba nawa ne daga cikin mutum zai fito daga gida yaran su ba su ci komai ba ya tafiya sai je ci gaba da harkokin sa wani ma yadda shi dan yake masa wahayi sai kaga idan abubuwan suka mai yawa wai sai ya gude ba iyalin shi a ganin sa wani ita ce mafita yanzu kana gani idan ka gudu ka bar wannan wannan nauyin da ke kanka ya sauka kenan wallahi sai Allah ya tambaye ka gobe ranar tashin gobe ba kiyama wallahi sai Allah ya titsiye ka ya tambaye ka wannan haƙƙin da ya baka ka sauke shi yan uwa mu ya kamata mu fara gyarawa kamun mu fara kallon sama kamun fara kallon shugabanninmu wani ya wofintar da 'ya'yansa ba ruwansa da karatun 'ya'yansa wallahi hatta ai islamiyya ne da ake wani bai san ya'yansa islamiyya ba yaro yana ta yawo ya haifi ya'ya kuma yaran suna ta yawo ba islamiyya ba boko ta ya za a yi shaidan ba zai shiga cikin ƙwaƙwalwar wannan yaron ya raya masa munanan abubuwan da zai zama bala'i wa mutanen unguwa ba baya zuwa islamiyya baya baya zuwa boko gama abin da zai kai baka samu masa wani abin yi ba irin wannan kuma sai zai zauna yana zagin shugaba a unguwa ya watsar da babban abin da Allah ya dora masa amma ya zauna yana zagin shugaba a cikin mutane shin yanzu rashin kula da iyalanka shugaba ne shugaba ne maka ka ne kai ma ka soki yadda za a tambayi shugaba kai ma sai an tambaye ka ran tashin alkiyama yan uwana masu albarka mu sani mu kula da ƴaƴanmu haƙiƙanin kulawa mu daina barin tarbiyyar ƴaƴanmu a gaban talabijin da wayoyin hannu mu daina barin tarbiyyar ƴaƴanmu a gaban talabijin da wayoyin hannu wani abin da yake ɗauka tunda ya kai ɗansa makarantar boko da makarantar islamiyya shi ya fita me suke a makarantar bokon me suke a makarantar islamiyya babu rusa shi dai ba ya kai su ba shikenan wannan kuskure ne dan uwana mai albarka dole ka rinka bibiya hatta makarantar tasu da boko ka je ka ga me yake faru a boko su waye abokan su da wa suke yawo da wa suke zama idan sun dawo unguwa da wa suke zama hatta islamiyyar tasu ka je ka gani su waye abokan su su waye malaman da suke koyar da su karatu a makarantar islamiyyar tasu ka je ka gani ka je ka bincika ka gani ina ne babu mabaranta yan uwana ina ne ba mabaranta ka je ka bincike ka gani shi sa sai wani sai abu ya faru sai ga mutum ya zo yana kuka da idanai sai ce wallahi bai sani ba kaga yana tambayar ɗansa wani me na rage maka me ban maka ba ba wannan yake bukata ba kulawa ka yake bukata ka tsaya ka kula da shi nauyi ne da Allah madaukakin sarki ya dora maka mun zo duk mun sa dish a cikin gidajen mu mun bi ayyan da matan mu za su bude duk inda suke so su kalla su kalli drama su kalli ta turawa su kalli na indiya dukkanin waɗannan abubuwan suna da sakon da suke so su isar hatta mutanen namun hausa da suke yin drama babu wata drama da zaka kalla face akwai irin wani face akwai sakon da suke so su isar irin nasu idan ba su isar da wani mummunan sako ba suna yi ne don su samu kuɗi ba don su yi muku tarbiyya ba galibi ɗabi'unmu da halayenmu na yaranmu da suke ɗauka suna ɗauka na irin waɗannan guraren sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye ka wannan dish ɗin da ka sa a gida shin me ƴaƴanka suke kallo a ciki wallahi sai Allah ya tambaye ka haƙƙi ne nauyi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye ka ba shugaba kaɗai Allah zai tambaya ba kai ma abin tambaya ne yan uwana mai albarka ka sani cewa matarka da Allah maɗaukakin sarki ya bayar da ita ya ya sanya ta zamto ƙarƙashinka ita ma haƙƙinta yana kanka haƙƙin kula da ita yana kanka ka sani amana ce a kanka Allah maɗaukakin sarki ya halatta maka farjinta da kalmar Allah maɗaukakin sarki shine abin da aka ƙulla aure da shi ka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki game da ita ka sauke haƙƙinta haƙiƙanin saukewa kada ka zage ta kada ka ci mutuncinta kada ka cutar da ita kada ka munana mata ka sani matarka ba baiwarka bace ba zuwa kai kasuwa ka siyo ta ba sadaki ka bayar tana da iyaye da yan uwa da suke santa suke kaunarta amma wannan saboda shari'a ne shi sa aka bata dan me za a rinka me da mata kamar wasu bayi wallahi gwanda wasu bayi ma da wasu mata wani ya daki matar sai ci mata mutunci ya ci wa iyalanta iyayenta mutunci sannan babu ruwansa da abin da ya shafi cinta ko shanta kuma wannan zai fito yana zagin shugaba Allah ya tsine shugaba wani Allah ya tsine shugaba wani shi yanzu shine mutumin kirki dan aljanna jira yake abu sa kawai zai shiga aljanna shi yanzu ya ci mutuncin iyalinsa ya sarayar da ita ya wulakanta ta kaga wasu matan sun zamto su ba masu aure ba su kuma ba zaura ba su ba masu aure ba su ba marasa aure ba saboda wulakantarwa ana cin mata ana ana cin mutuncin mata ana wulakanta mata a cikin a cikin society malam bahaushe yan uwana masu albarka wallahi idan ba mu gyara wannan ba Allah madaukakin sarki ba zai taba yayi mana bala'in da muke ciki ba abubuwan yayi yawa abubuwan yawa duk kotunan da ka je galibi ƙararrakin da mutane suka fi kaiwa za ka samu ƙararrakin ne na auratayya ba a sauke haƙƙin mata to ta ya kake tsammani baka sauke haƙƙin iyalinka da ke gidanka ba kai kuma ka rinka tsammani shugabanka zai sauke ma haƙƙinka hudubar da malam gani gabatar sati uku da suka sati biyu da suka wuce ko sati uku shine aljaza'u min jinsil amal yadda ka ma'amalanci wani kai ma haka Allah yake ma'amalantar ka yadda kake zaluntar iyalinka a gida kai ma haka Allah madaukakin sarki zai ma'amalance ka kana tsammani ka cutar da yayanka ka sarar da iyalinka ka ci mutuncin su kuma kai kana tsammani Allah madaukakin sarki ya baka abin da kake so ba za ta yi ba ba haka sunnar Allah madaukakin sarki take ba Allah madaukakin sarki ce wala hunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf mataye suna da kwatankwacin abin da yake kansu na kyautatawa yadda Allah maɗaukakin sarki ce mace ta kyautata maka taimaka biyayya taimaka kaza kai ma ana buƙata ka kyautata mata kai mata abin da ya dace ka girmama ta ka girmama iyayenta kai mata duk abin da take buƙata matuƙar bai saba Allah maɗaukakin sarki ba Allah maɗaukakin sarki ya mana wannan umarni a cikin littafin sa mai girma ƴan uwana masu albarka mu sani cewa ita ma mace a mai kiyo ce a cikin iyalanta kuma Allah maɗaukakin sarki zai tambaye ta game da abin da ya bata kiyo tabbas babu shakka yan uwa mace Allah madaukakin sarki ita ma ya ba ta irin nata kiwon a gidan mijinta kuma Allah madaukakin sarki zai tambaye ta game da kiwon da ya bata ko dai mace ta kasance mai kawo gyara a gidan mijinta ko kuma mace ta kasance mabarnaci a gidan mijinta za ta kasance mai kawo gyara ne idan ta kasance mai kula da 'ya'yanta kula ta hakika mai musu nasiha mai musu tarbiya tarbiya ingantacciya duk lokacin da namiji ya gafala game da wani abu tunda bahaushe ya ce hannu ɗaya baya ɗaukan jinka idan namiji ya gafala to ita za ta taso ta mai gurbinsa namiji ya fita wani tun safe ya fita karfe takwas ko karfe tara to wannan ragowar lokacin abin da shari'a take a take buƙatar ki dai shine lalle ki tsaya ki kula da ƴaƴanki da mijin ke tafiye bari yanzu tarbiyyar gaba ɗaya ta dawo hannunki kula da su ya dawo hannunki me me suke faɗa na magana da suwa suke yawo suwaye abokansu galibi yan uwana masu albarka ana samun matsala daga iyaye mu mata lokacin da iyaye maza suka tafi zuwa neman arzikinsu abubuwa na rashin daɗi suna faruwa yaro zai je abin da ba daidai ba yarinya za ta je ta rashin kyautatawa amma uwar ta mace ita za ta ɗore mata gindi ita ce za ta goya mata baya su oye abin a kiga mahaifi kin ci amana sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ki gubal kiyama nauyin da Allah madaukakin sarki ya ɗora miki baki sauki ba dole ne duk abin da ya faru a gida wanda mahaifi yake bukatar ya sani lallai a gaya masa ɗauki mataki tun da farko sai abin ya lalace sai abin ya kai matakin da ba za a iya gyarawa ba sai kuma kaga an zo ana cewa ai dama kaza dama kaza da sauransu shi namijin bai sani ba bai sani ba wani bawan Allah ke ban labari cewa akwai wata makarantar kwana a nan garin wata yarinya kawai a cikin yara 'yan makaranta 'yan bodin sai kawai sai ta tashi da naƙuda ta tashi da naƙuda ta bari da zance ya zance aka tashi abin sai aka nemo iyayenta babanta ya zo yana kuka ya ce bai san abin da yake faruwa ba da aka nemo mafiyarta sai mafiyarta ta ce ta sani ita ta bata maganin zubar da cikin ma wallahi wannan a garin abin ya faru mahaifiyarta ta ce ita ta sani ita ce ta bata maganin zubar da cikin ma ta sha ta taho makaranta makarantar bodin ta zo tana tana naƙuda a cikin a cikin makaranta wannan cin amana ne yake yake uwa Allah madaukakin sarki zai tambaye ki game da amanar da ya baki dole ne ki kula dukkanin uwa dukkanin mace da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mata nauyin kula da mijinta da iyalinta dole ne ta kiyaye kanta ta kiyaye masa kanta ta kiyaye masa addininta ta kiyaye masa dukiyarsa ta kiyaye masa duk abin da yake nauyi ne a kansa wannan haƙƙi ne a kanta Allah maɗaukakin sarki ya samu dace mu sani cewa 'yan uwa 'yan uwa na masu albarka duk lokacin da namiji ya fita daga gida dukkanin nauyi na haƙƙin kula da wannan gidan ya dawo kan ita wannan matar kada ta bar kowa ya shigo gidan wanda mijin baya so ya shigo gidan kada ta yi magana ko ta tattauna da duk wanda bai dace magana da shi ba kada ta fita sai da izininsa idan ma ya ba ta izini za ta fita ta yi shiga shiga ta musulunci ta sa hijabi hijabi na musulunci kada ta fita kasiyatun ariyat kada ta fita da shigar da addinin musulunci bai kamata ba wannan cin amanar mijinta ne kuma Allah madaukakin sarki zai tambaye ta game da wannan dole ne ta kula da shi yadda ya kamata yan uwana masu albarka mu sani cewa hakanan hadimi ko yaron gida ko dan kwadago da aka dauke shi shi ma mai kiwo ne kuma Allah zai tambaye shi game da kiwon da ya bashi dukkanin mutumin da ya dauke ka a matsayin yaransa ya ɗora ka akan dukiyarsa ko ya ɗora ka akan wani sha'ani na gidansa ka sani a lokacin kai ma ka zama shugaba a wannan abin da ya ɗora ka akai kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye ka game da wannan shugabanci yadda za a tambaye shugaba kai ma haka za a tambaye ka shin ka kula da dukiyarsa ka tsare masa ita ka yi ƙoƙarin bunƙasa masa ita ko ka ci amanarsa ko ka ne masa fince ko ana haɗa baki da kai a ci amanarsa ko ka ci amanarsa a cikin gidansa da iyalinsa nawa yake faruwa irin wannan uwana masu albarka mutum ya aminta da kai ya jawo kusa da shi kai kuma sai ga kokarin daukar sa ka jefa shi rana to dole ne mu sani cewa wannan amana ce da Allah madaukakin sarki ya dora ga dukkanin wanda aka dora aiki shi ma ya sani sai Allah madaukakin sarki ya tambaye shi yan uwana masu albarka a gurguje mu sani cewa dukkanin mu gaba daya babu wanda ya tsira dukkanin mu masu kiwo ne kuma sai Allah ya tambaye mu game da abin da aka ba mu kiwo gaba ɗaya mu kowanne gwargwadon kiwon da aka bashi yan uwana masu masu albarka mu sani cewa mutumin da Allah madaukakin sarki ya dora masa nauyi na alƙalanta ya sani shi ma mai kiwo ne a kotunsa da inda yake shari'a sai Allah madaukakin sarki ya tambaye shi game da hukuncin da mutumin da yake mutumin da yake shugaba ne a wata ma'aikata ko a wani guri da aka ɗora masa nauyi shi ma mai kiwo ne a wannan ma'aikatar tasa sai Allah maɗaukin sarki ya tambaye shi malamin makaranta na boko ne ko na islamiyya shi ma mai kiwo ne a cikin makarantarsa mai kiwo ne a ajin da yake kula da shi mai kiwo ne akan ɗaliban da aka bashi kuma sai Allah ya tambaye shi game da kiwon da aka bashi ya sauke nauyin ko kuma ya ci amana nauyin da Allah maɗaukin sarki ya ɗora masa yan uwana masu albarka mu sani haka na duk wani minista ko wani kwamishina ko wani SA ko wani PA duk wanda aka ɗora wani nauyi wani haƙƙi na sauke nauyin wata al'umma wani shugaba ya jawo shi ba shi wani ɓangare shi ma ya sani wannan ɓangaren ya zama wani shugaba mai zaman kansa kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye shi game da abin da ya ɗora masa ina ‘yan kasuwanmu kuma masu kiwo ne game da kasuwancin da kuke gudanarwa tashin farashi farashi ya tashin goron zabi wannan nauyi ne a kanku kula da tattalin arzikin ƙasa wannan nauyi ne a kanku shin yanzu irin tashin da farashi yake na kayayyaki shin wannan gwamnati da yawa daga ciki laifin gwamnati ne da yawa daga cikin wannan masu albarka laifin yan kasuwa ne laifin yan kasuwa ne dan kasuwa guda ɗaya zai je ya sai kaya na biliyoyin kuɗi ya je ya ɓoye sa a so ya rufe sai kayan ya kasance babu shi gaba ɗaya a gari kowa yana neman sa sannan sai ya fito da shi ya ƙara farashin yadda ya ga dama wannan shugaba ne wannan wallahi shi ma sai Allah ya tambaye shi game da wannan kiwon da ya bashi Allah ya baka dukiya mai yawa ya baka karfin kasuwanci ya baka karbuwa a wajen mutane wannan abin da ya baka ba Allah madaukakin sarki ya baka dan kafi kowa bane ya baka ne dan ya jarrabe ka dan ya dora maka wannan nauyi yaga zaka sauke wannan nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora ma ka kula da al'umma ka tausaya wa al'umma ka yi abin da al'umma ya su ji daɗi wannan ka sauke nauyinka kenan ka tsawwala wa al'umma ka tsananta musu ka yi musu yadda kowa zai shiga uku wannan baka sauke nauyinka ba sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ka yan uwa dukkaninmu masu kiyo ne dukkaninmu sai Allah madaukakin sarki ya tambaye mu game da kiwon da ya bamu mu daina miƙa nauyi kawai ga wani bangare guda ɗaya kowa ya tayi sai ya ce shugabanci ya jawo bala'i a ƙasa shugabanci ya jawo musifa a ƙasa shugabanci ya jawo tabar ya jawo tabarbarewa tsaro a ƙasa shugabanci ya jawo tsadar rayuwa a ai uwa ba haka bane daga cikin abin da ya jawo waɗannan abubuwa akwai shugabanci bangare ne na abin da ya jawo amma ɗaya bangaren fa wallahi a kaina yake akan ka yake akan me yake gaba ɗaya duk mu mun jawo babu wanda ba shi da hannu akai kowa ya gyara inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم kowa ya tashi ya gyara kowa ya tashi ya gyara zinace-zinace luwaɗi sata fashi da makami ƙarya yaudara hassada cin dunduniyar juna kwarfa juna rashin zaman lafiya rashin kaza wannan duk al'umma ne a tsakanin muke ba shugabanni ba shugabanni suke ba mu ne muke akan kanmu duk abubuwa ne da Allah madaukakin sarki baya kauna su baya su duk lokacin da sabo yayi yawa a cikin mutane bala'i zai afka wannan wannan al'ummar haka ka'idar Allah madaukakin sarki take yan uwana mu kokari mu gyara sai Allah madaukakin sarki ya gyara mana Allah subhanahu wataala ya bamu ikon gyarawa Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu Allah madaukakin sarki ya bamu dawwamin zaman lafiya halin da ake ciki a wannan ƙasa tamu kashe-kashe sace-sace Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen sa Allah maɗaukakin sarki ya mana maganin sa yan uwa mu koma ga Allah maɗaukakin sarki mu yi tuba taubatan nasuha mu tsora goshin ma ƙasa mu yi kuka mu marare cewa Allah maɗaukakin sarki sannan mu gyara Allah maɗaukakin sarki zai gyara mana surutu da labarai da tsine-tsine wallahi yan uwa babu abin da zai kai mu babu inda zai kai mu babu abin da zai rage mana sai dai karuwar abubuwan amma mu koma ga Allah madaukakin sarki shugabanni su gyara wanda ake shugabanci su gyara manya su gyara kanana su gyara tsofaffi su gyara mata su gyara maza su gyara kowa ya gyara abin da yake kai Allahumma izal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wansur ibarakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
الله أكبر